بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin ranar asabar a afuwar ranar juma'a bakwai ga watan rabi'un al'awwal shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 22 ga watan satumba shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 19 cikin jirage darussa da muke musu lakabi da ladabi da biyayya wanda muke karatu daga littattafai na ladubba na addinin musulunci kala daban-daban na farkon su shine littafin kitabul adab wallafar al-imam al-hafiz abubakar ibnu abi shayba wanda ya rushe ka ta 235 Allah ya gafarta mishi kafin mu shiga zamu mika ta'aziyya zuwa ga dan uwa kuma aboki malam Muhammad Nura Zubairu Dambo shugaban majalisar malamai na kungiyar Izala ta zare local government wanda a jiya alamis allah ya mahaifin shi rasuwa a garinsu na dambo da ke nan gabashin garin zaria allah ubangiji ya gafata mishi ya mishi rama ya sa ya huta kuma ya sa mu cika da imani malam nura yana daga cikin ɗalibai zakakurai a cikin ɗaliban malam albani a nan zaria kuma shine shugaban makarantar babu ahmad Islamic uh, Foundation ko? Uh, Baba Ahmad Science and Islamic Foundation kuma shi ne shugaban majalisar malamai ta ƙungiyar izala na nan zaria. Allah ya gafata wa mahaifin nashi Allah ya sama mu cika da imani. Za mu tashi inda mala yake cewa babu man kana yuhibbul fa'ala wa yakrahu tiyara. Babin da ke bayani akan wanda ya kasance yana son alfa'al arashi wa yakrahu tiyara wanda kuma yake kyamar watin canfi mun yi magana a baya akan menene alfa'al da kuma menene at-tiyara malam yace haddathana ali ibn mushirin an muhammad ibn amrin an abi salama an abi hurairah qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama abu hurairah yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yuhibbul fa'ala alhassana wa yakrahu tiyara annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana son alfa'al wato kyakkyawan arashi kamar yadda aka ce kana yujibu tayammun saboda faɗin Allah wa ashabul yamini ma ashabul yamin to shine at-tayammun sai yake san duk abin da za a damanta saboda Allah ya yabi mazuwa dama sannan ya kasance yuhibbul ismal hasan yana son kyakkyawan suna na mutum ko na gari shi sa yake cewa madina innaha faba gari ne mai daɗi haka yace lokacin da aka turo suhail dan amr a kissar sulhu ya yace sahula amruna duk wannan misali ne na yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake son alfa'alul hasan dama shi alfa'al asalin shi ma'anan shi kamar da suke fada alkalimatul hasana ta khuruju bima yurja wata kalma mai daɗi da mutum zai fada ta fito ta goyi bayan wani abu da ake so min alkhairi wa tasurrun nafsa ko ta faranta wa mutum zuciyarsa wa takunu kalbishara sai ta zama kamar wata wani albishiri to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son wannan sannan kuma yana kyamata canfi wani abu da aka riga aka yadda da shi al'adance kuma wanda yake a cikin shi akwai shi'umci da mummunar ma'ana wannan hadisi ne tabbatacce al'imamu ibn maja ya ruwaito shi da wannan lafazin hakanan kuma a cikin sayar bukhari da muslim akwai ruwayoyi daban-daban masu wannan ma'ana daga sahabi abu huraira da waninsa malam ya sake cewa haddasa na yazid ibn harun قال أخبرنا شعبة عن قتادة an anasin kala kala rasulullahi sallallahu alaihi sallama anas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi sallama yana cewa la adwa wa la tiyara wa uhibbul fa'al fa'al salih Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu adwa wato tashin cuta daga jikin wani zuwa ga wani ba abin da zaka gina aqidarka ne akai ba haka nan wala tsiyara canfi ma karka gina tunaninka akan shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa uhibbul fa'alal salih ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ina son kyakkyawan arish wannan shi kuma yana daga cikin riwayoyin Bukhari da Muslim masu irin waccan ma'ana din malam yace haddathana Abu Muawiya an al-A'mash an Ibrahim qala Ibrahim an-Nakhai yace qala Abdullah Abdullahi dan Mas'ud yana cewa la tadirru tiyarata tiyaratu illa man tatayyara canfi bai cutar da kowa sai wanda yayi canfin kai da kai canfi farko ka cutar da imaninka sannan kuma kana iya cutar da rayuwarka karkashin haka wannan ita riwayar al-Imam Ibn Abi Shayba din nan ya rawaito ta anan kuma ya rawaito ta a cikin musannaf dinsa wa haddathana Kathir ibn Hisham qala haddathana Furat ibn Sulaiman ana Abdul Karim an Ziyad ibn Abi Maryam qala wannan riwayar daga Kathir ibn Hisham Abu Sahal al-Kilabi wanda al-Imam Muslim da al-Arba'a sun fitar da hadisinsa da Bukhari ma a cikin al'adabul mufrad ya rasu shekara ta 207 shine ke ce mana daga Furat ibn Sulaiman ar-Raqi malami ne amintacce shi kuma daga Abdul Karim Abdul Karim al-Jazari kenan an Ziyad ibn Abi Maryam qala Ziyad yace kharaja Sa'd ibn Abi Waqqas fi safari Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas ya fita zai je wata tafiya fa aqbalatiz ziba'u sai ga wato bareyi antelope suka taho na hawahu ta wajen inda yake hatta idza danat minhu raja'at waɗannan garke na bareyi da suka zo kusa da shi sai suka ci burki suka juya fa qala lahu rajulun sai wani yace ayyuhal amirul ji' kiran kai dade tafiyan nan babu sa'a ka koma gida fa qala lahu sa'adun sadu yake cewa akhbirni min ayyiha tatayyarta to ka gaya mana daga cikin su da menene kai canfa min quruniha hina aqbalat am min aznabiha hina adbarat kahonnun su sanda suka taho ko kuma dubarar su da abin nan da bindinan su sanda suka juya kuma kala sa'adun inda zalika sai sa'adu ya ce inna tsiyarata la shu'batun min ash-shirki lalle shi canfi wata kofa ce daga cikin kofofin shirka bai fasa tafiye shi ba bai da wannan mummunan tunanin ba babu mallazikal mallazika bil majzumi wa lam yakhsha adwa babun da ke bayani akan wanda ya hada jikinsa ko hannunsa shine lazika ay lasika yayi kusanci ya gaisa ko ya ci abinci a kwano guda da kuturu wanda bai ji tsoron wato transmission na disease din ba bai ji wannan tsoron ba qala hadathana waqi'un an sufyan an marzuq abi bakr al-taymi marzuq wani maula ne ga talhatu dan abdurrahman al-bahid al-imam at-tirmidhi ya rawaito hadisin sa an ikrima daga ikrimatu maula ibn abbas kenan annabna abbas lazika bi majzumin ibnu abbasin ya gaisa da wani kuturu faqultu lahu sai nace mishi talzaqu bi majzumin kake shan hannu da kuturu fa amda sai ya ci gaba da harkar shi wa qala yace la allahu khairan minni wa minka wa ya sanashe ka hala a wurin Allah ma wannan kuturu yafi ni alkhairi kai ma yafi ka ah wannan hadisi ne tabbatacce al-imamu Abu Dawud ya fitar da shi da Tirmidhi da ibn maja cewa abinci ne ma suka ci a kwano guda mun ji a baya cewa wannan al'akhadhu ne bil azima ko babu iqrari tsairi ala iqraru tsairi ala wuk ala wukinatiha ala wuknatiha babin da ke bayani akan barin tsuntsaye umarnin da aka yi na a bar tsuntsaye a cikin shekunansu shine wukanat قال حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع ابن ثابت wannan halif ne ga Banu Zuhra yana da hadisi a cikin Al-Kutub al-Arba an an ummi Kurzin daga ummu Kurzin al-Ka'biyya al-Khuza'iyya tana daga cikin mata da suka musulunta ranar hudaybiya qalat tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yana cewa aqirru tayra ala makinatiha ku bar tsuntsaye a cikin wurin kwanansu shine ana cewa makina ana cewa kuma wakina al-makinat jam'i ne da guda ɗayan shi shine ko dai a ce mukina ko mikina ana iya ma mimun damma ana iya mata kasara wato ku bar su akan ƙoyinsu kar ku firgita su kar ku tashe su wannan tana cikin wannan riwaya tana cikin musnad imam Ahmad ibn Hanbal da sunan dalibamu Abi Dawud Abu Dawud da da da kuma musadrak na Abu Abdullah al-Hakim an-Naisab wato an hana zabura tsuntsaye domin camfin da suke yi shine a je a samu tsuntsu yana kwance a cikin ɗakin sa a firgita shi ya tashi fir to sai su lissafa in ya tashi ina ya bi in ya bi gabas akwai abin da za su ce to shine kaza in yabi yamma to kaza ne in yabi kudu to kaza ne da sauransu babu man kana yuhissu tiyarata wa yamdi fala yattayyaru babu falalan mutumin da zai ji a jikin shi cewa kaza fa akwai canfi akan abu amma ya kauda canfin ya ci gaba da harkarsa ba zai yi itibari ba zai yi itibari da canfin ba zai dogara ga Allah kawai ya yi abin da ya niya ba tare da ya yi aiki da muktada camfin nan ba ina fata mun gane malam yace haddathana al-fadl ibn dukay an sulaiman ibn al-qasim am an ummihi qalat mahaifiyarsa tace sa'altu umma sa'idin sariyata ali ibn abi talib radiyallahu anhu na tambayi ummu sa'idin wata sadaka ta sayyidina ali ibn abi talib wannan akwai saɓani akan sadaka ce ko mata duk da yake maganar da za a iya haɗawa shi ne ta yi da farko sayyidina ali ya sadaka da ita daga baya kuma ya yanta ta ya aure ta sun sayyidina ali ya yi aure da yawa a bayan fatima radiyallahu anhu irin abin da a zamanin ne sai a ce ya cika aure aure duk sahabbai suna yin aure da yawa ka karanta tarihinsu suna yin mata da yawa suna haihuwa da yawa ba irin kalta ko irin civilization ɗin da muke rayuwa ne wanda ake ganin auren mata da yawa ko haifan ‘ya'ya da yawa wani abin aibi ne ko sanya rayuwa cikin tasku ko nema wa kai bala'i ko rashin wayewa duk wannan tunani ne na mutanen yanzu amma duk wanda ya san tarihin al'ummar da ko al'ummar mata nan kurkusa ya san ba haka suke kallon rayuwa ba kuma tunda sun tashi sun yi ƙwazo sun tashi sun nema daga falalar Allah Allah ya azurta su kuma ya ba su yadda za su da iyalansu kuma sun musu tarbiya galibin wanda muke da wannan tunanin yanzu mu tarbiyyar irin waɗancan mutane ne galibin galibin mai yan boko da ba su san yayan ba su san su aure da yawa galibin su kuma daga irin wannan gidajen aka training su za ga su wajen 35 ne a gidansu matan babansu kowa gidan gidansu mata hudu ne in wata ta mutu ko ta fita a aure wata amma shi kuma da bai san yaya bai san mata yana ta kawo wasu shigoyi zai biya farashin wannan sabawa sunnan Allah din da zai biya farashin ta ko yana duniya ko yana lahira Allah ya kyauta yanzu sayyidina Ali ka koma littafin al-Imam tabari tarihu tabari zaka ji sai tabari ya ambaci mata guda tara da sayyidina Ali ya aura bayan Fatima ma'ana ya aure ya cika kofa wata rana kuma wata ta fita ko ta mutu ya ƙara aura har ya mutu matan shi hudu kullum bayan bayan Fatima wanda ya ita daga ita sai shi ya aure mata mata da ake ce mata Ummul Bani bintu Hira tana cikin matan shi Asma'u yar Umais tana cikin matan shi mata Ja'far go haka nan akwai Laila bintu Mas'ud akwai wata mata mai suna Ummu Habiba bintu Rabi'a tana cikin matan shi akwai Umama bintu Al-As ibn Rabi' ita ma matarsa ce akwai alhanifiya khawla bintu ja'far ita ce mamar muhammad ibn alhanifiya dan gidan sayyidina ali mashahuri din nan akwai ummu sa'ad bintu urwa ibn mas'ud al-thaqafi sayyidina ali ya aure ta ita ma akwai wata mata mai suna muhayya bintu mri'il qais ita kuma ƴar kabila banu kilab to suna nan dai waɗannan da zan iya tunawa kenan a yanzu sai na da haka shi ma kamar sauran sahabbai suna aure auren su Allah ya ƙara musu yadda to wannan matar tashi ko kuma sadaka a lokacin wata kila bai riga ya aure ta ba ita ce aka tambaya hal kana al-hasanu wal husainu yatatayyaran aka ce waɗannan manyan jikoki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama al-hasan wal husain radiyallahu anhu sayyida shababi ahlul janna shin waɗannan bayin Allah nagari sahabbai ne jikokin annabi ne ƴaƴan diyarsa Fatima ƴaƴan dan uwansa Ali masu falala shin sun kasance suna yin camfi qalat tace kana yuhissani wa yamdiyani sukan riski wani abu da yake da camfi a kansa suna so su yi abu kaza sai camfi ya faɗo kansa duk da haka ba za su fasa ba alal misali sai a ce wanda ya niyyar yin tafiya sai ya fito sai ya ga kuturu ko ya fito sai ya ga makaho ko ya fito sai ya gamu da mai farfadiya ko ya fito ya ga hadarin kaka to za su yi niyyar yin tafiyan sai su ga wannan yanayin wanda al'adance abin da ake tunanin kai shine sai ka fasa ka koma gida to amma su ba sa fasawa wayan biyani sai su ci gaba da abin da suka yi niyya fasda bi ma tu'rad warid an jahili kenan ko fa tawakkal ala allahi ala alhayy alladhi la yamut sai ka dogara ga Allah wanda yake raye wanda baya mutuwa sai ka sai ka sai ka maida camfin ba a bakin komai ba Allah ya tsare mu malamin sake cewa babu babun fil iyafati wa tiyarati wa tarki babun da ke bayani akan atiyafa atiyafa shine zajiru tsayir din mai duba wanda yake da tsuntsu da zai tsabure shi tsuntsun ya tashi sai fassara da kuma abin nan atark shine bugun ƙasa wanda ake da tsakon kwami mutum ya tsinci tsakon kwami yana watsa su yana jujjuya su yana cewa ga fassara abin da suke nufi akwai kuma atiyara mun san kome قال حدثنا مروان بن معاوية آه ابن عوف عن حيان عن قطن ابن قبيسة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حديث هنا cikin sunan Abi Dawud da sharh sunan al-Imam al-Baghawi yace annabi yace al-iyafatu wat-tiyaratu wat-tarqu min al-jibti wannan kasara ya kamata ya zama ba don ma ba min al-jibti wato waɗannan abubuwan guda uku suna daga cikin aikin bokaye shine ajibt eh suna daga cikin ayyukan bokaye duk wanda ka je gurin shi kaga ya dauki tsakon kwami ya ya juya a hannun shi ko a cikin wani koko ko wani abin nan wani wani abu ya juya ya juya ya watsar da su kamar ana yin ludo sannan ya kalla ya kalla yana wani kifci sannan ya ce maka ai kaza ne ko ba kaza ba to boka ne wani hakan da ka je gan shi da tsuntsu ya aje tantabara ko kanari ko makamantansu an riga an tsafe ta ko kuma dama wani wani shedanin aljini ne a jikin wannan tsuntsuwa sai sai ya tsabure ta in ce kuka iri kaza ya ce fassarar shi kaza ko ya fesa mata ruwa duk suna yin haka ko ai ko ya dinga yin wani surkulle ita kuma tana tana firgita to wani ya daura ta a kafadarsa wani ya daura ta a hannun shi ko ya aike ta ji ta dawo duk wannan ayyuka ne na bokaye matsafa Allah ya tsare babun fit takahuni wal istisqa babun dake bayani akan at-takahun shine duba shine at-takahun wal istisqa da kuma aiki da da, da kirani wannan irin abin da suke na na ainihin jahiliya na al-istisqa bil azlam irin wanda muka ji akan a labarin Ibn Qais wanda mutum zai zo da irin zunguru ne suke samu sai a saka a saka kibau a ciki sai a juya su a juya su dan karakara ya juya su juya sai a ce zabo daya sai ka sa hannu ka dauko dole ka dauko sai a duba sai a ce to ga ma'anarta ko a wurga wa gunki ita gurgurdan kwance da tayi ko faduwa ko tsayawa da tayi shine gurgurdan fasara da za a baka duk ayyuka ne na maguzanci da bokanci da bata da can duk an yi su aka zo bayan da izala suka yi ta wa'azi aka dena yanzu kuma abin ban tsoro shi ne mutane sun koma suna yi ku kamar yadda malam shabi ke faɗa da a hudu shi Allah ya saka mai da alkhairi kaga da masu neman sarauta da masu neman mulki da masu neman kuɗi da masu neman da da mata masu neman ma 'ya'yansu miji ko masu neman su haukata kishiya ko a sa miji ya manta uwa wai ko a mallake shi Allah ya saka wa wannan malamin namu Dr. Sani na Kano yake cewa in ba mace da rashin hangen nesa ba in ki mallake miji to daga nan kuma sai me me abin mallakewa cikin miji me kike nema da zaki mallake miji me kike nema kawai ki halaka imanin kike halaka sai zaka da mata waɗanda suna neman a rufe bakin miji a sa ya manta uwa ya daina kula da dangi ko kuma tana da ƴaƴan mata ana so su samu wasu irin nau'i na maza ko makamantansu ko kuma ita kanta ne take so ta zama wata wata wata shakiya eh irin tana wata sana'a yanzu mata masu irin sana'o'in nan da suke yi mawaka masu kasuwanci da sauransu duk zaka tara irin wannan shedancin yana shiga cikin su wata shedaniya kawata introduce ɗinta zuwa ga wannan barna to mata suna daga cikin manyan kwastomomin da da bokaye suke samu malamin daurawa Allah saka da alkhairi ya taba ba mu wannan labarin cewa mafi yawan matsalar da suka samu na a hizba na mukawama da bokaye sun tarar da wani boka da suka kamo shi shi da kanshi yake gaya musu waɗannan guda ukun su ne jinsin muhimman kwastomominsa masu sarauta manyan 'yan kasuwa da mata dama shi bokanci ba a neman lahira da shi dama babu wanda yake zuwa gun boka ya ce shi yana so ne in ya je kiyama ya tsira da wuri ce don Allah mai bokancin da ya je kiyama da tsira babu wanda yake wannan kasan dole abu mutum zai iya ƙarya cewa don lahira yake har masu neman mulkin nan ko sai ai muna yi da don talakawa to amma ba wanda yake ba gun boka ya wannan ƙarya dama duniya kawai ake nema da wannan abu to kuma Allah ya hana sannan bayan haƙƙin Allah na shirka da mutane suke takawa sannan kuma ga haƙƙin bayan Allah da suke cutarwa ku Allah ya tsare da haka wajibi ne jama'a tashi a ci gaba da wa'azi da tunatarwa da musamman masu kantar da mata ai ta musu wa'azi don su tuba su daina wannan abu mata da yawa sun fara cikin irin wannan damuwar sai daga baya in sun shiga cikin rudani su zo suna ta itirafi suna confessing wallahi sun yi kaza lokaci kaza ma sun yi kaza gashi nan su malayu duk kuna zai wannan labaran duk wanda yake harka da mata ta hanyar karantarwa ko fatawa ko mai rukuya zai ji labarai irin waɗannan alfu kissa wa kissa Allah shi kyauta to duka babu kyau قال حدثنا شريك بن عبد الملك بن عمير قال الرجاء بن حيوى عن ابي الدرداء قال ثلاثه من كن فيه فهو منافق wanda da yake da abu uku yana da yana da aiki na munafurci aikin shi akwai munafurci man hana duk wanda yake yin duba wastaqsama da wanda yake aiki da wannan kara kara din aw raja'athu tiyaratan tiyaratun min safari ko wanda ya nufin tafiya da ya fito kuma wani tunani na camfi ya hana shi yayi tafiyar ya fasa yin tafiyar saboda wani camfi da ya bujuro da wannan akwai munafunci annifaqul amali a cikin aikinsa in ya kudirce a zuciyar shi ya zama nifaqin itikadi Allah ya kyauta to mutsallaka makarimul akhlaq na al-hafiz ibnu abi dunya wanda ya rasu ta 281 Allah ya gafarta mishi zamu tashi inda maliki ta shaja'atu sa'ad ibn abi waqqas kan manta yana ta magana akan halaye na gargari waɗanda ake yabawa a kansu daga ciki akwai jarinta da kuma halin kyauta in kun tuna kuma mun yi kwatankwace wannan karatun a cikin al-istiqama kuma ya zo daidai da da wannan bayanan shi ma ibn timiya yana ta bujiro da su to zaka ga a ƙarshen duniya a yanzu mutane sun rabu da waɗannan halaye na mutanen kirki jarunta ta yi ƙaranci a cikin mutane haka nan kuma halin kyauta da sakin hannu shi ma yi ƙaranci Allah ka tsare Sa'ad ibn Abi Waqqas ibn Malik ibn Uhayb az-Zuhri ɗaya daga cikin al'ashara ne kamar da aka sani ɗaya daga cikin kuma asitta ashabu shura ɗaya daga cikin manyan kwamandojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'adu ya shahara da cewa mujabud da'awa ne in yi addu'a kamar yankan wuka mun san kissar shi ta wancan da ya mai sharri cewa bai iya sallah ba ya ce ni sa'adu da nayi sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin ƙauyen Kufa ya ce ni ban iya sallah ba ya ce wannan ta mun ciwo ce to zaka ga je ka gani ya mushi baki ko kuma baki ya kama shi Allah ya kyauta yana daga cikin fuqaha sahaba wata rana an taba ganin shi da azumi yana cin abinci a halin tafiya sai kuma ga wasu su kuma suna ta azumi aka ce Allah ta malam ya kana sahabi kai ba kai azumi ba saboda tafiya su kuma dinnan suna yin azumi yace li annani afqahu minhu ba ki saboda na fi su sanin karatun addini shi yasa aka kawai yace yace li annani afqahu minhu ya mutu a wani babban gida na shi a al'aqiq shekara ta 55 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu zamanin halifancin sayyidina Muawiya dan Abu Sufyan yana son yin gida mai kyau Allah ya jarabce shi da son gina gida mai kyau sayyidina Umar ya taba kona mai gida ko kamar yadda aka sani a Kufa to amma bayan mutuwar Umar ya sake gina wani ya sake gina wani gidan gona mai kyau sosai haka wannan gona tashi al-aqiq sayyidina Umar ya ji labarin Sa'ad dan Abi Waqqas yayi katafaren gida mansion a bayan garin Kufa sai ya aika da Muhammad dan Maslama yace ga kuɗi in ka je ka sai ice a bayan gari karka cewa kowa komai ka tafi gidan Sa'adu ka kona mun shi kawai sai dai Sa'adu kawai na cikin gida ya ji gida ya kama da wuta ya fito ga Muhammad dan Maslama yayye da shi mai magana yake mai magana Umar ya ce kai yau kowa magana sai Umar ya aika mai sako cewa kai da nake ganin ka daga cikin manyan mutane a sahabbai kai ne za ka koma ka biye wa duniya ko wani zai yi aika bai kamata ka yi ba sannan kuma za ka yi gidan ba za ka yi a cikin mutane yadda za su dinga amfana ka kana amfana su ba sai dai ka koma bayan gari kai kaɗai ka je ka gida ce shi sa na hana ka yin wannan abu wato akwai abin da halas ne a gun wani amma wani bai kamata ya shi ba wai idan umar yana ganin haramci ba ne a yana ganin kai bai dace a ce ka shiga irin wannan biye wa duniya ba Allah ya kyauta to sa'adu kenan dan abi waqas Allah ya kara masa yadda jarumi ne na nuna wa sarki kala hadathana Khalid ibn Khaddash kala hadathana Hatim ibn Isma'il an Bukair ibn Mismar an Amir ibn Sa'd an abi anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jama'a lahu abawayhi qala nabi ya hada sallallahu alaihi wasallam yayi masa'adu addu'a irin yadda ake cewa bi abi anta wa ummi ya hada masa mahaifansa qala yace kana rajulun minal mushrikina kad kharakal muslimina an je yaki sai wani arni ya samu hali ya tsaga sojojin musulmai yana ta kisa yana sara fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam li sa'd sai nabi ya ce wa sa'd irni harbashi fidaka abi wa ummi na baka fansan mahaifana qala sa'd yace fa naza'atu bi samin li fihi naslun sai na jawo wata wata ainihin wato kibiyatawa mai tsinin karfi fa asabtu jabnan sai na harbe shi na same shi a kwibanyarsa fawaka nan take faɗo da kan doki wan kashafat auratu har yayi tsirara fa bahika rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya dariya saboda jin dadin nasarar da aka samu hatta badat nawajizu wannan hadisi tabbatacce ne yana yana cikin musnad Imam Ibn Hanbal Bukhari ma ya rawaito shi da yake a wannan riwayar akwai Khalid ibn Khaddash wanda saduqu ne yuqti'u kamar da ibn hajar yake fada ma dai tabbataccen hadisi wa da sana abu ishaqa qala akhbarna muawiyah ibn abi ishaqa ar-rajul min ahli min ahli min ahli madina to kaga wannan akwai wato abin nan abin nan mai sunan shi akwai ibhami ko eh akwai ibhami na farko kenan sannan akwai inqifai muhammad ibn munkadir kaga bai riski sahabbai ba bai riski sa dan abi waqas ba amma ga shi yake cewa qala lamma kana yawm uhud sa'ada al mushrikuna ala uhud fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li sa'id ranan yakin uhud mushrikai sun hau kan dutsen uhud din sana nema su sahabbai kofar rago su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce li sa'ad ihtatam ihtattuhum wargaza mun su koma da su ya sa'ad yaqulu dudhum ka koma mun da su kala sai ya ce wa kaifa ahatattuhum taya zan koma da su ya rasulullah wahadi ni kadai qala thumma ada nabi ya kara maimaita yace nace ka kora musu shi kana ganin kaman shi kadai ba zai iya ba fa qala mithla zalika annabi ya kara maimaitawa fa qala sa'd mithla zalika sa'd ya maimaita maganar shi thumma qala sa'd yaqulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahtattuhum wa ana aqulu ma aqulu yace annabi ya ce in kora su ni kuma ina ganin kamar ba zai yiwu ba la in aada thalitha la af'alanna amma in ya ƙara maimaitawa ko me zai faru sai na yi ƙoƙarin kora su fa qala sai annabi sake cewa ihtattahum ya sa'ad kora mun su fidaka abi wa ummi qala fa akhadtu saman min kinanati faramaitu bihi rajulan minhum faqataltu sai na ciri kibiya guda daya na harbi wani daya cikin su nan take na kashe shi faram farumitu bi sahmi sai ni ma aka harbe ni da kibiyar tawa fa akhastuhu sai na tabe ta a arifuhu na gane kibiyar thumma ramaitu bihi rajulan akhara na sake harbin wani faqataltu thumma rumitu bi sahmi sai aka sake harbina da wannan kibiyar a arifuhu na gane kibiyar fa akhastuhu na dauki kayana thumma ramaitu akhara faqataltu na sake kashe na uku warumitu bi sahmi aka sake harbina da shi fa akhastuhu a arifuhu na sake gane shi fa habitu min makani daga nan suka suka dauka ko da aljani suke fada sai suka gudu fa qultu hadha sahamun mubarakun bidai ce wannan kibiya tana da albarka fa amantu fi kinanati saboda sai bata kullun tana cikin kuban shi fa kana inda sa'adin hatta mata ya ci gaba amfani da wannan kibiyar har mutuwarsa thumma inda banihi thumma halaka ba'd daga baya ayin shi suka rike daga baya aka nemi kiba ba a gani ba qala hadathana hasan ibn hammad abdabbi qala akhbarani assam ibn ali an al-a'mash an abi khalid al-wabidi abu khalid al-wabidi wannan hurmuz kenan wanda maqbulun ne ma'ana inda al-mutaba'a an jabir ibn samura qala faltafata sa'd fa idha rijlu rajulin kharijatun sa'd na waigawa sai ya ga kafan wani mutum ta fito min ghararir rahali ta fito ta gefen abin hawansa kamar mutum ne ya rufe duk jikin shi da sulke amma sai sa'adu ya lura ga inda sulken bai rufe ba faramahu bi sahanin sai ya harbe shi da wata kibiya fa ka'anni anzuru ila dami ka'annahu shirakun yace nan da nan sai ga jini ya baibaye kafar kamar igiyar takalmi ko ta ko ina yana zirkuwa wa qala sai yace ah ah wa kana awwalu marra ma bi sahamin fil islam sa'adu shi ne farkon wanda ya fara haibi da kibiya a yaƙe-yaƙen musulunci wadda sana ismail ibn mu'awiya an amr ibn abi ishaqa an hisham ibn muhammadin kala ba afa umar ibn khattab radiyallahu anhu al-ahnaf ibn qais ala jayshin qibala khurasan sayyidina umar ya aika da sojoji karkashin jagorancin al-ahnaf ibn qais shi ma wani jarumi suka tafi yankin khurasan fa bayyatahumul adu laylan sai abokan hamayya kafirai suka sammatse su cikin dare fa farraqu juyushahum arba'ata juyush suka raba sojojin su gida hudu wa aqbalu ma'ahum at-tubula arnan nan suka taho da ganguna suna ta buga ganga fa fazi'an nasu musulmai suka firgita wa kana awwala marrakib al-ahnaf al-ahnaf shine farkon wanda ya fara zabura ya hau doki ya su kwane shi fa akhadha sayfahu ya dauki takobinsa fataqalladahu ya rataya thumma maba nahwa sauti ya tinkari inda yake jiyo kidan nan wa huwa yaqulu yana cewa inna ala kulli ra'isin haqqa an yakhdibal qanata aw tudaqqa aw tandaqqa yace wajibi ne akan duk wani shugaba wanda yake jagoranci ya je ya jika wannan ya jika ramin da kafirai suka tona da jininsu aw tandaqqa ko kuma a cike ramin wajen kokuwa ba za a juya baya ba sun mahamala ala sahibin tibiri sai kawai ya nufaci asalin sojan da ke kada gangar sojojin faƙatalau ya kashe shi falon ma faƙada ashabu sauta in hazamu kafiran da suka daina jiyo kiɗan gangan sai suka rikirkice suka juya da baya ثم حمل على الكردوس sannan sai ya nufaci al-kurdus al-akha dayan band group din suma fa fa'ala misla zalika suma ya kashe mai kada gangan thumma hamala ala al-akhari fa fa'ala misla zalika ya sake tinkaran dayan ya kashe gangan ya kashe mai kada gangan thumma hamala ala al-akhari fa fa'ala misla zalika duk ya kakkashe su wa huwa wahdahu shi kadai thumma ja'a an-nasu wa qadin hazama al-adu ko da mutane suka zo kafiran nan sun riga su rude kawai suna ta gudu a fattaba'ahumun nasu yaqtuluna mutane suka bi su kawai suna ta kashewa cikin kwanciyar hankali thumma madaw sannan suka bi su hatta fatahu madinatan yuqallaha marwuz marwur rus har suka je suka buɗe wani gari ake ci mishi marwur rus garin yana ƙasa afghanistan ne a yanzu ana ci mata maru as-sughra qala hadathana muhammad ibn salih al-qurashi wannan malami ne cikin masu rauni kamar yadda ibn jawzi yake faɗa wancan isnadin shi ma yana da rauni saboda inqita'i dake cikin sa Muhammad ibn Sirin bai riske ibn Sayyidina Abdullah ibn Umar ba qala hadathani Suhaib ibn Hafs qala hadathani Wadah ibn Khaythama hadathani Ubaydullah ibn Abdullah ibn Ma'mar qala ghazal muslimuna Kabul musulmai sun kai farmaki garin Kabul shine babban birnin Afghanistan na yanzu kenan wa alaihim Abdurrahman ibn Samura shine komandan su fantahau ila fulmatin sai suka je suka tarar da wani dan karamin rami fulma shine kamar rami da za a jikin katanga wani wuri da ake wucewa haka la yaqumu alaiha illa rajulun wahid mutum ɗaya ne zai iya tsayawa a wajen faqala sai komandan yace unduru man yaqumu alaiha a duba wani jarimi ya tare mana nan wajen kuma innahu faqalu suka ce abdullahi umar ibn abdullahi ibn ma'mar wannan jarumin zai iya fada'auhu sai aka kirawo shi faqalu aka ce mishi qum alaiha ka tsaya anan faqama alaiha thumma innahu asabatu ramyatu yana tsaye a wajen kafirin suka harbe shi fasaqata ya fadi fa humila ila ahli aka dauke shi zuwa ga iyalansa faqalu man yaqumu alaiha aka ce to waye kuma zai tsaya anan faqalu abbad ibn al-husayn sai wani mai kama da aljini abbad ibn husayn at-tamimi sai ce shi zai tsaya fada'uhu faqama alaiha falamma ra'ayna mith fama ra'ayna mithlahu qad mirwa yake cewa mu taba ganin mutum hatsabibi irin shi ma zalu yuqatilunahu wa yarmunahu tsakar dare suna yaƙai shi yana yaƙar su suna harbin shi yana harbin su wa yuqatiluhum wa yukabbiru yana takabbara hatta idza kana fi ba'dil layl can tsakar dare an sa shi ya gadin wurin ne saboda kada arna su fito ya ce tsakar dare hama da sautuhu sai aka dina jin murya shi falam na sma'ahu da ana jiyo kabbararsa da yadda yake gwagwarmaya da arnan nan sai aka dina jin kabbararsa wanda suke zaune a sansani kulna sai muka ce inna lillahi ce subhanallah qutila abbadu shikenan sun kashe shi ashe ba su kashe shi ba falamma asbahana wajadnahu qad shadda alaihi da aka wayi gari sai aka ga ashe koras yayi cikin garin ya bi su shi kadai shi za ka daina jiyo murya shi yayi nisa ne da da wurin waqtahama sulma ya kama katangai ya haura ya dira fa wallau sai suka ruga da gudu da suka ganshi kawai ya dira kamar aljanni sai suka burgita kawai suka ruga wa kanatil hazima shikenan aka ci nasara akan su wa idza qad sahila da asasbahin kuma kawai sai aka ji yayi fito yana kiran mutane su tawo kenan a sahila halquhu min as-siyahi ba zai iya yin ƙara ba saboda makogoran shi ya bushe bai iya magana saboda tsaba ƙaran da ya dinga sai dai fito kawai yake yi wanka ba sautu yana magana kamar mura takama shi qala wa kana al-hasan ibn abi al-hasan shahidaha fa qala wannan mutumin yana cikin sharifai ya ji wani sai yana cewa ma ra'aitu farisan khairan min alfin hatta ra'aitu abbad ibn al-husayn ya ce ban taba ganin soja wanda yake mutum ɗaya za a ce kai kaɗai gayya ko mutum ɗaya kamar dubu ba ce sai da naga wannan bawan Allah qala hadathana abu yazida abu zaidin qala akhbarana asma'i hadathana yusuf ibn abda qala qala al-hasan inni la arju alla yamassamassa an-naru abbad ibn al-husayn yace wannan bawan Allah ina fata ya zama in yaje lahira aljanna kawai zai wuce saboda aikin da ya musulunci قال حدثني محمد بن صالح قال حدثنا محمد آه محمد القر آه علي بن محمد القرشي عن سلمة ابن محارب قال سمعت عوفا الاعرابي يقول قال الحسن الحسن yake cewa ما رايت احدا اشد بأسا من عباد بن الحسين وعبد الله بن خازم wadannan biyu yace ban san wanda ya kai su amma abbad fabata laylatan ala sulmatin sallamahu almuslimuna fi ha'it kabul yuta'inul mushriki yace wannan bawan Allah Abbad ya kwana tsawon dare daidai wani wuri da musulmai suka huda a katangar kafirai a garin Kabul yana sukan mushrikai suna suka shi tsawon dare hatta asbaha har gari ya waye wa mana'ahum min saddiha suna so su toshe ramin yaran su shi kadai fa asbaha wa huwa ala al-hal allati kana alaiha awwal layl yawayi gari kuma kamar yadda yake cikin dare da nishadin shi da karfin sa da lafiyarsa thumma jaa ibn khazim fa jaa rajulun mithluhu fil ba's sai da gari ya waye wannan ibn khazim ya zo ya taya shi kuma dama irin shi a hasana tawakkiyan sai dai ya fi shi takatsantsan shi wancan ya iya kutsawa cikin bala'i faqatalahum alai suka ci gaba da yaki hatta tatahal muslimuna hazai da musulmai suka bude garin faqataluhum min baini ha'it almadina wal ha'it alladhi salamuhu suka yake su tsakanin katangar garin da wannan ram fattaruhum ila ila babil madina suka kora kafiran zuwa kofar garin wa ma'ahum filun kafiran suna da wata giwa faqaddamuhu liyadkhula almadina kafiran suka kai giwar gaba za su koma cikin garin su rufe kofa suna so su fara shigar da giwarsu kamar ita ce igwadinsu fadaraba ibn hazim al-fila da ibn hazim ya ga haka sai ya tsalle ya sari giwa fa aqarahu nan take ta fadi fa saqata ala al-babi da ta fadi kuma sai ta fadi daidai kofa aka kasa rufe kofa saboda tsaba fitina irin tashi famana ahum min iglaqi suka rasa da su rufe kofar wa harbal mushrikuna sai suka ruga da gudu cikin gari wa dakhala almuslimuna almadinata fa ghalabu alaiha qala hadathana muhammad ibn salim qala hadathani ali ibn muhammad an alqasim ibn al-fadl al-huddani an julhuma al-yahmudi julhuma ibn adad ken qala ذكر المحلب محلب يوما ahalal ba'as wani komanda babba muhallal ibnu abi sufra shi ma kamar aljani yake to tana sai dona yana yana tarihin komandoji da jaruman da suka gabata fa qala sai yake cewa ashaddun nas mafi tsanani a cikin jarumai ahmaru quraish wa ibn al-kalbiya wa sahibul baghala yace jamfatan nan cikin quraishawa da dan gidan matan nan ya kabilar banu kilab da kuma ma'abucin alfadara faƙada shekun minhum yi ƙallahun alhutat cewa algafata malam kuran kai daɗe ma na arifu haƙula illazina zakarta ce ofisa waɗanda ka kira ba mu su ba faƙada sai ce an mabunul kalbiya fa mus'ab ibn zubair ce ina nufin mus'ab ɗan zubair mus'ab dai wannan da ya yaƙi da banu umayya ya ce afraduhu sun ware shi mus'ab ya zo da jama'arsa a ƙasar iraki aka tarwatsa mai su kuma sojojin banu umayya suka ritsa shi shi kadai shine afraduhu da suka ritsa shi kadai fa baqiya fi sab'atin daga shi sai mutane bakwai fa ardu alaihi al-aman soja sama da 500 suka ritsa shi kamar runduna guda komandan sai ya ce ku tsaya ku tsaya aka ce ka sallama kanka ai arrestin ɗinka babu babu yaki za mu kyale kaka tafiye ce ina ai wannan ba irin ne ake waka fa'a ba wama ba ala amrihi faqutila haka ya ci gaba da ya kasa haka kashe shi wa amma ahmar quraish fa amr ibn ubaydillah ibn ma'mar shine wancan kin lam talqana sar'an khailin qattu illa raddaha an yace babu wasu sojoji mahaya masu sauri da gaggawa da za su so su riske mu face shi kadai sai ya mana maganin su wa amma sahibul bagla fa hadha al himaru min bani tamim abbad ibn al husayn shine abbad dan husayn to kaga wannan da kake ganin shi kamar jaki wanda bai gajiya nan siffa ce ta rashin gajiya ce aiki yake kamar jaki ko kamar inji ce to shi nake nufi da wato sahibul bagla yace lam nakun fi kurbatin qattu illa farrajaha an disan da muka cikin wani kunci shike fidan faƙal lahul farazdaq ibn ghalib mawaƙin nan al-farazdaq yana wajen sai ya ce ma ra'ayna kal yawmi shaykhan adalla ce to ni ban taba ganin mutum dattijo batacce irin ka ba wannan zancen naka da kake akwai zalunci fa aina ibn khazim baka ambaci dan uwan abbad din ba abbad ibn bin nan ibn tamim ibn al-husayn dan uwan shi da muka ji ibn khazim wa abdullahi ibn zubair shi baka ambaci shi ba me kake nufi faƙala ya abatara su ce kai tsaye ka ji inna ma jaral hadithu bil insi ina maganan mutane ne falai sa hada ne mai insu kuma can ai kamar ba mutane ba shi za na kyale su ban ambace su ba na san da su amma musibar su ta fita dan adam qala hadathana al-fudayl ibn ghassan قال حدثنا غسان بن مالك السلمي قال سمعت يونس بن حبيب يقول ما كانت الشجعان لتستحي أن تفر من عبد الله بن خالد وكان يقاتل على دين يتي جارمي ما ba sa ganin abun kunya ne in suka tsere a gaban shi ko mun jarumtan mutum dan ya tsere an zo ana mishi gori sai ce a wane ne ba wala dole tsere yace kuma yana yin yaƙin shi ne dan Allah kawai an tabbata addini kawai yake qala akhbarana al-abbas ibn hisham an abihi an ziyad ibn abdullah ibn muhammad qala am muhammad qala lam ara jildan ala lahamin wala lahaman ala azmin wala azman ala qalbin mithla abdullah ibn zubair ce ban taɓa ganin mutumin da namansa da fatarsa da zuciyarsa da ƙashinsa duka jarumai ba ne kama abulai ɗan zubair radiyallahu anhu e sojin bin umayya sun shaida haka qala hadathani muhammad ibn salih qala hadathani abu yaqlan an ghassan ibn abd alhamid an abihi an ibrahim ibn arabi wa kana shahid al-amri qala taraka an-nasu mus'ab ibn zubair mutanen iraki sun watsi sun kyala mus'abu hatta baqiya fi sab'ati daga shi sai mutum bakwai faqa'ada ala wushadati usadatin shadha sai kawai yake shingida akan wata wani wani wani wani filo wanda aka yi mishi aka yi mishi filin filan ya, ya taso an cika shi da wani abu da ya taso da shi faja'ala yashuddu ala nas waɗannan abokan faɗa nashi sai ya kai musu farmaki fa yakshifahum har sai ya tsaga su wahada wushi kadai sun mayar ju kawai sai ya dawo fa ya kudu alal wusada kawai zai yake shingida yana jiran su ƙara shiryawa ne ko inda guduwa zai ma da ya gudu kaga duk mutumin da ke shingida ai bai dauka wani abu wani bala'i ne da haka yayi tayi fa alal zalika al wusada hatta fa alal zalika mirara sai da suka yi kukan kura suka mishi irin abin da ya ce kwaf daya sannan suka iya suka iya gamawa da shi amma dan dai wai a turo jarumai ko a ce ayyaki na masu hankali sun kasu rasa da su bishi wuni aka yana wannan abu tun fitowar rana har gab da la'asa ga karanta a cikin a cikakke kisa kafin suka samu nasara akan shi bayan ya musu ta'aji ba dan kadan قال أخبرنا العباس بن هشام عن أبيه قال نظر إليه عبد الملك وهو يشد على الناس وحده فقال عبد الملك الأموي كان ياغا مصعب بن زبير yana ta kashe mutane faƙala haza wallahi kama ƙalar awwal ya ce wallahi wannan irin ɗaya ne al'awwal ɗin anan shi ne an tara da yake cewa mudajjajun kari halkumatu ne zalar almudajjaj shi ne fully armed wanda ya yi shiga ta soja cikakke duk makaman shi suna jikinsa kari halkumatu ne zalar jarumai suna tsoron yin gaba da gaba da shi la mum'inin dan dai shi bai da sauki haraba sai tsananin daci wala mustasmi ko baya baya baya saranda yace hadha allazi la yujibuna ila amani mutumin da muka ce mun bashi aminci ya ki yadda wala ya harubu anna kuma ya ki guduwa ya tsaga mu amma ya ki guduwa qala hadathani muhammad ibn salih an abi yaqzan an juwayriya bin bin asma qala qala abdul malik bin marwan ما خلق الله أحدا أشد من هذا الحي من القريش إن الرجل منهم يحمل على مئة ألف يتي الله بهذا تشوان متن وند زي زي زي فرقة قريشاوا با قريشاوا إندي أبون يأكي نيقودا أي أتكنسو zai iya gaba da gaba da mutum dubu Allah ya yi su jarunta ba su san tsoro ba shi matsallaka ma'ali abin nan muntaka al-muntaka min kitabi makarimul akhlaqi wa ma'aliha wanda as-silafi ya rereye daga littafin abubakar al-kharaiti zamu tashi inda malai yake cewa babu min babi ma ja'a fi it'ami ta'am wa badlihi lid-dayfi wa ghayrihi min abna'is sabil daga cikin babin da aka rairayo abinda aka rayo daga babin da ke magana akan falalacciyar da abinci da raba shi ga baki da ma sauran mutane yan tafarki da sauransu qala da sunan nasr ibn dawud as-sagani هو الساغاني قال أخبرنا محمد بن سعيد الأسبهاني قال أخبرنا محمد بن فضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله يتي إن في الجنة لغرفا للي أجدان الجنة أكو وسطاكنا ترى ظهورها من بطونها ɗakuna ne transparent ana ganin cikinsu daga bayansu wa butunuha min buhuriya an kana ciki ma za ka gana waje irin ɗakuna da yan gayu suke yanzu kenan ko gidajen gilashi ɗin to na aljanna ma ba irin su bane mala ainur ra'ati fa qala arabiyyun fa qama arabiyyun sai wani ba kauye tashi fa qala yace liman hiya ya manzo Allah suwa za ba wannan gidajen dan ba gidaje ne ga magariba aljanna mu qala annabi yace liman tayyibal kalam ga duk wanda yake faɗa wa mutane magana mai daɗi wa adama siyam mutumin da ya doge yana yin azumi ba rani ba damuna yayi ramadana yayi tushawwal yayi arafa yayi ayyamul bid yayi surar shahri yayi litinin yayi alhamis yayi azumi duk azumi yana yi shine adama siyam wa at'ama ta'am sannan yake ci da abinci wa salla bil laili wan nasu niyam sannan cikin dare kuma yayi ta sallah kago ne ya tabbata maka da magana ala inna silatallahi ghaliya kayan Allah akwai tsada sai ka rike waɗannan ayyuka wani kake iya yi wannan iya azumi amma bakin shi ba daɗi ni zo magana ba daɗi wani na iya sallar dare amma bai iya azumi ƙwalsa ta riga ta rarake shi wani kuma ko yana azumi yana sallar daren talaka ne ba zai ci da kowa ba ko yunwa ta hana shi ciyarwa za ka ba kowa ke haɗa wannan falalolin ba sai irin su sayyidina abubakar irin su suke haɗa wannan falalolin sai ka bi tafarkin su eh قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا حفص بن عمر بن عمر ابن حكيم دلني عليه إسماعيل بن زبان قال أخبرنا عمرو بن قيس الملائي أن أتى عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زم الله يتشي إن في الجنة غرفا للي أتكى الجنة أكوس تاكنا إذا كان ساكنها فيها مزون لكن إن تكي لم يخفى عليه ما خلفه abin da ke wajen ɗakin baya ɓuya gare shi wai za kharaja minha in ya fito lam yakhfa alaihi ma fiha abin da ke cikin ɗakin bai ɓuya gare shi kila liman hiya ya rasulullah aka ce ya manzan Allah suwa za a ba ɗakunan nan ƙala liman atabal kalama wa wasala siyama wa at'ama ta'ama wa afsha salama to an kare anan yada aminci wa salla bil laili wan nasu niyam sanda mutane ke tsananin bacci shi kuma yana ta sallah cikin dare qala dasana al abbas ibn abdullah at-tarqafi qala akhbarana muhammad ibn yusufa al firyadi qala akhbarana sufyan ath-thawri an daud ibn abi hind qala qultu lil hasan fi it'an fi it'an israfun an tambayi al-Hasan al-Basri al-Gafata malam shin a cikin dafa abinci da raba wa talakawa akwai barna zai iya wa a ce abinda aka dafa dan ai sadaka ko kyauta ko a ciyar da masu azumi ko talakawa shin akwai barna a ciki qala aw fi it'an israfun yace dama yanzu abinci ma ana barna wato babu barna a cikin ciyar da mutane ka dafa su ci har su bar shi ba barna bane har aje a sake nemo wasu a ce ku zo ku iba har ya kwana a sake ba wasu inda kana da hali to kai haka qala hadathana abdullah ibn abi sa'id qala akhbarana suwayd ibn sa'id ala akhbarana usman ibn muhammad al-jumahi qala akhbarana muhammad ibn ziyad an abi hurairah qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa riwaya imam tirmidhi ce at'imu at'am wadribul ham turafuna al-jinan ku dinga ci da abinci kuma ku sari kan kafirai a gurin jihadi shine wadribul ha annabi ya ce in kuna haka za a gadan muku da aljanna wannan aljanna wa tilkum wa tilkal jannatu allati urithmu hadan za a gadan muku da ita kamar da Allah yake cewa wa yut'imu at'ama wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inna ma nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura da irin fadan Allah au it'am fi yawmin dhi masghabatin yatiman za maqraba masgaba shine majaa kamar irin zamanin da ake ciki yunwa nan da ake ciki yanzu irin sallar juma'a da aka yi nan da zaka zo da shinkafa ka daho ta ko ta kai cikin a kurukura wallahi sai an cinye ta ka sako ta a take away kai ta rabawa kaga kuma da Allah bai buɗa maka arzikin ka in ba za ka yi wannan ba ka samu talakawa ko guda biyar ne ka ci da su ko almajirai suna tsaye duk sun yi yaushi kamar kamar alehu ya wuri sai ka samu wata mai waraka ce ba sanar ɗari ɗari ka ga za su fara kwashe maka baki malam suna cin wannan fasun koshi naira dubu ka ce ba su kowa a wara ɗari ba shi ne abincin talaka ba ko irin masu gurasa nan da suka cika gari ka ne dinga ciyarwa kana kana kokari da da muna yara in aka je wasacin juma'a haka za a fito masu kuɗi su sadakan waina sadakan abinci akwai gidajen da yake zuwa a sha kunu da a garin nan amma ina yanzu ba wanda yake wannan taimakon sai sai dai wanda Allah ya taimaka mai shi Allah dai kyauta qala dasana ibrahim ibn abdullah ibn junayd al-khuttali qala akhbarana abu ta'ir ahmad ibn amr ibn sar qala akhbarana abu amr an hayyan ibn abi ata'in an wahib أنا عبد الله الكعبي أنا عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زال الله يشي من أطعم أخاه حتى يشبعه وان دي يتشير دان uwansa musulmi dan uwansa dan adam dan uwansa na jini har ya kosar da shi saqahu wasaqahu hatta yarwiya ya shayar da shi har ya koshi ba adahullahu minan nari sab'ata khanadiqa Allah zai tsairatar da shi daga wuta nisan kandaki bakwai wato fage bakwai kamar a ce eka bakwai ko wani abu ma baina kulli khandaqin tsakanin kowane khandaki khandak shine wannan gwalalo ko masiratu mi'ati an za tsairatar da shi daga wuta tafiyar shekara 500 100 kenan sau bakwai malam yace babu min babu haqqi ziyafati wa tawfiyatiha babin da yazo akan haƙƙin bakwantaka da kuma wajabcin cika wannan haƙƙin na'am matsalaki hadisi anya kuwa okay hadisin yaqub ne sako hadathana yaqub ne isaq lamba 143 an ganshi al-qallusi qala akhbarana yaqub ibn ibrahima az-zuhri أخبرنا إبراهيم ابن جعفر عن سعد بن سعيد عن أنس بن مالك قال أنس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل وحده أنه بايا تشم أبو تشيك ليس يغيتو وني sabai da yawa suna yi haka sabai dan ubar sai sai sun gaito mutane ko su ci da iyalansu ko da makwabta ko su je su gaito talakawa su ci abinci tare da su ba su cin abinci su kadai wannan kuma yace haddathana sa'dan ibnu yazid al-bazzar qala akhbarna ishaq ibn ibrahim al-azraq an sufyana haddathana sufyan an mansur an ash-sha'bi an al-miqdam ibn ma'adi karib annahu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi yace lailatu dhayfi haqqun wajib dare daya daren farko da bako zai yi a gidanka to haƙi ne wajibi akan ka ka bashi makwanci ka bashi abinci ka yi fira da shi ka ba shi ruwan wanka ka ba shi bargo ka fesa mishi maganin sauro duk abin da za ka mai na mutuntawa wajibi ne faman asbaha bi fina'ihi fa huwa dailun lahu in sha'a iqtada wa in sha'a taraka wato a al-imam al-khatabi yake cewa wancan wancan na farkon da aka ce haƙun to to abin nan ne a bisa al'ada a bisa urfi mai kyau ba a san mutumin kirki ya bako ya kasa saukan shi ko dare ɗaya ba fai za a saba bi fina'i idan ya wayi gari a farfajiyar gidansa fa huwa dainun lahu to ya zama bashi za ka iya cewa daga ranar ya biya kuɗin kwana ko kuma ya nemi abincin shi ka yi mishi iya na mutunci na dare ɗaya na fata mun gane wa in sha'a iktada in ka so ka ansha don sha a taraka in kaso kuma ka bari kai mutunci قال حدثنا حماد بن الحسن قال اخبرنا ابو الوليد الطيالسي قال قلت لسعد بن ابراهيم هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت قال نعم ثبت shi wannan hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kwarai kuwa abdiyafatu salasatu ayyamin wa layalihin ba kunta kwanaki uku ne wannan kuma yafi inganci da dararrakin su wa ma zada ala wa ma zada fa huwa sadaqatu abinda ya ƙaru to sadaka ne ba dole ba wancan ya zo ne a bisa ɗabi'ar al'ada da suke a da cewa in ba ya kwana a gidanka bayan kwana ɗaya to in kaso kana iya cewa sai ya biya kuɗin amfani da ɗakin kare yake قال حدثنا نصر بن داوود الخلنجي قال أخبرنا يحيى بن يوسف الزمن الزمي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو الرقي الليث عن زياد بن أبي المغيرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للضيف على من الحق على من نزل به ثلاثة baƙo yana da haƙƙi akan mutumin da ya sauka a gidansa guda uku yace na kwana uku faman zada fama zada fa huwa sadaqatu abinda ya ƙaru sadaka ne wa ala dhaifi an yartahila abinda ya wajaba kuma akan baƙo bayan kwana uku ya bar gidan wala yuqsimu ahla manzilihi kar ya je ya ja mutanen gidan zuwa ga saban Allah wato su fara jin haushin shi su fara tsegumi su ki mishi kirki ya ja su zuwa ga su yi abin da bai dace ba haka idan kai zai bakunta bayan kwana uku ya kamata daga nan ka ainihin wato a tashi daga gidan ka nemi wurin haya ko inda za ka rayu karka ce shikenan kawai ka zama cima zaune cikin mutane ba daidai ba ne in kuma sun ga dama su aje ka fiye da wannan kwanakin to sadaka ne dai ba wajibi ba za mu saurara insha Allah sallallahu alaihi wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum